إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna talata goma ga wata na sha'aban hijira shekarar biyar, wanda ya dace da ishirin ga watan biyu dubu biyu da ishirin da hudu a yau inshallah za mu ci gaba da karatun littafin fikin suna na sai da sabi yau inshallah za mu yi darasi na sha biyu darasi na goma sha biyu insha Allah za mu yi darasi da ya gabata mun kawo ƙarshen hadisi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wani wuri wani gehin wata katanga wani wuri mai tafshi kuma ya biya bukata ta wutsari kuma ya ce idan ɗayanku zai yi wutsari ya nemi wurin wutsarin shi falyartar da lebauli ma falyakata lebauli ta dai wannan ruwaya mun karanta na illa ta rashin ingancin ruwaya amma cewa duk da bata inganta ba ya maganar ko da hadisin bai inganta ba to ma'anar shi dai a shari'a tabbatatta ce haka ne ka'ida ba a ana so zai biya bukata ya nemi wuri mai tafshi don gudun komawar wutsari za mu tashi insha Allah an yattaqiya da juhura mai biyan bukata ya nisanci rami gaske wani rami ko ta rijiya rijiya ka je ka duka a kanta shine bayanin da ke anan yace da Allah ya kone fi shay'un yudhihi min al-hawa dan kada wani abu na masu cutarwa na mutum ko aljani irin mutum zai ko wani kwari dai daban shi duk da shi ya kawo na magana hatta aljani ya kawo ita ya wannan magana lihadisi qatada an abdullahi bin sujjas قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في الجفر قالوا لقتادة ما يكره من القول في الجفر قال إنها مساكن الجن رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبهقي وسهو بن خزيمة وابن السقر abinda yake ruwayar cewa katada yake ba da labarin daga abdullahi bin sujis abdullabin sojus kenan sahabi ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya hana an yi ba da fajjura a yi wutsari cikin rami sai ka tara iya ba da wannan labarin sai suke ce mishi ma ya karo min na bola fajjura me ya kawo hana wutsari a cikin rami sai ce innaha masakinul jinn ai gidan aljanu ne suna zama a cikin ramuna to wannan ruwaya bangaren isnadi tana da matsala duk da sibin amma amma da ya kamala bani wallahi cikin da'ifa ko cikin sa da'ifa ko cikin jami'i na ya masa gir da'ifa kin ya kawo ruwaya na ya kawo illar isnadin ko hadisi amma san da man dai ko ba da wannan ba ko da dan barka abu da yawa da ya san ramiya da iya gaskiya da hadisi kaje ka tura ko ba dan hadisin ba dai zuwa tsugunni a cikin ramiya ko hadari da ya zaka tsuci ko da ba aljanna bane ba wannan shi ne dai duk da ruwa ce ahmad ya kawo ta imam nasa'i abu dawud hakim bahaqi hama ibn khuzaima ce sahihi ne haka ibn sakan ibn sakan malami ba kwa san shi ba malami ne cikin malamai magabata wanda suka yi sahiha inda bukhari sahiha ke shi haka muslim yayi haka ibn khuzaima ibn hibban shi ma ya rita wanda ya ware ingantattun hadisai wanda ya ware duk da ba su kai matsayin ba irin nasu bukhari ko muslim wanda ibn khuzaima yayi ibn hibban yayi wanda da akwai kurakure wanda ake samu wanda har ibn hazm rahimahullah yana cewa ma shi ya ga sahihin ibn sakan yahi abu dawud ko tirmidhi ya kashi layi na uku a cikin jerin hadisai ibn hazm to wanda ta ne bi shahara ba babu shi ma zaka ta san iya hada samuwa ma sai shi ya cikin kullum malamai na hadisi kafta shi ma da ya karuwa ya kuma ya tabbatar yanzu dai mun ji dai iya cikin adab kauracewa rami kuran shi na ta azumbice amma ila ruwayar ta kare abin da take da magana ta rashin inganci kamar albani rahimahullah ya taki kan magana sai ladabi na takwas akan da biyan bukata ne yace an yatajannabu zillan nas ko tariqan mutum ya kaurace ma wurin inuwa ta huda mutane gaje kai kashi ko da wutsari ka je bari wuri inuwa ka sannan inuwa ce ice da inuwa kuma ba zaka ka kashi a jikin shi haka ka kaurace ma hanya da mutane ke bi wa mutahaddithahum duk wurin hirar mutane ko da ba inuwa ba ce wanda suke sannan wurin hirar mutane ana zama ana hira ka zo ka kashi da ko tsari a wurin wannan mutum ya kaurace musu wannan wuraren guda inuwa mutane hanyarsu wurin hirarsu kamar yana mutum gudu muna magana fikir sunna da wannan duk yana magana ya kama dogaro shi ko da mata idan ko da me dai shi ga dogaro shi da yawan magana bi da ka ba da ya ce maka wannan kaurace ma inuwar mutane wajen biyan bukata ko hanyarsu ko wurin hirarsu ita da hadisi abi hurairah radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu la'inain قالوا ومن لعنه يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ذلهم رواه أحمد ومسلم وأبو داود abinda ke ruwa da abu raira ya bar labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ittaqu la'inin ku ji tsoron masu tsinuwa guda biyu mana masu janyo tsinuwa Allah tsine ma raka masu tsinuwa ku yi tsoron abu guda biyu da suke janyo rantsu suke janyo tsinuwa sai da annabi wani magana sallallahu alaihi wasallama sai qalu sahabbai suka ce wa la'inan ya rasulullah menene da yake janyo tsinuwa guda biyu mun zamu kawar cewa yace alladhi yatakhalla fi tariqin nas wanda yake zuwa ya biya bukata akan hanyar mutane auzillihim ko inus kenan wannan su ne shi dalilin shi da ya ce ka a yi biya bukata a hanya ko wurin inuwa mutane ko wurin hirarsu manzana ce wani wuri ne mai janyo tsinuwa yan uwa wannan mas'ala a yanzu za mu diba ta yadda mutane kwarai sai saka cika wani mas'ala yanzu wa menene bambancin wanda zai yi kashi da wutsari a inuwa ko hanyar mutane ko wurin hirarsu da zai kwalalo-gwalalo kan hanyar mutane da wanda ma shi gwalalon kullum daman gwalalon shi a kan hanyar iya zubowa kullum ko gida ya bata gidan shi na makwautar shi yan wucewa wani ya taka da inji fata ma wani shi ya bata jikin shi kullum ko ka da wari kuma sau da yana abin sai an wa mutane wa ce sai mai yi ta yi magana zai abu ne ya kamata mutane su san mai addini musulunci abu ne mai bukatar tsafta ba bane ba na merori na ce mara ya ce ma ko musu kaza san mutsa mutane kaga wannan ya kamata merori su yi magana a gyara al'umma tsafta al'umma tsafta gari sa abu ne da cutar da kowa duk ɗaya ne duk tsinuwa ce don kowa san wanda ka sa kullum ya fasa maka in mai yi ce ta ka kullum wani ka daga sa fasawa sai Allah ya sa kan za ta koma shi ka mata shi mai mota ta ka kuma makwabtanka a cikin haƙƙin makwabtaka akwai kare haƙƙin makwabtaka kan abin da shafara illa mai illa ta yi nan ka kan hanyar ya ba ƙofa mutum nawa makwabtanka za ka mata mutane su gyara harkar gwalolo ya kamata ko mai ta yi magana musulunci su alaƙa nan kuma tsinuwa da mutum zakari ina dalili a tsinin alaka saboda kashinka ko tsaronka ina dalili ka samu tsinuwa dalilin kashi ko tsaronka to tabbas kuwa diddai ne da maganar wutsari da yasa ce ko kashi kayan kullum mai kuma kullum kullum da shi ne abu ɗaya guda ne a kuma da ku yi hankali mutum da wani ya rami washi dan tsiwuya baya bar rami ya kare kullum shi wutsari a kwashe kullum kullum ko a kan hanyar amma kwatanka sun yi kai baka yi ba kai mai gaba ka san kai wahala a ku haƙƙin talaka haƙƙin makwabta da haƙƙin yan wucewa kuma zai sha masu inuwa na lili ka shiga wuta saboda ka shiga wuta rinka gaskiya da kamar mutane ku hatara ku gyara mazamanan ku gyara unguwar ku gyara ƙoho da haƙƙin talakawa haƙƙin mutane makwabta addini ne ba bane mana mai kaka ce mai ko da mai ta kyale ka ko kana da matsayi ba ne maka magana a unguwa sun kyale suna shan haushi makwabta cewa ka makwabta musulunta ne makwabta kullum suna hakuri ne ba su kariya kar sai magana a ce baka hakuri kar mutum ya magana a ce a bada da makwabci amma kamata kai kare haƙƙin makwabtanka ka kare gwalananka ka kwane ne na kowa amma kullum wajen ka haƙi mutane wasu ka zuba ana hira ka zo ka zo mutane gwalalo suna jin tsami gaskiya a gyara gyara ka tarke mu kina manzan da ce ku yi hattara annabi ce ku yi hattara wajen tsinuwa abin guda masu janyo tsinuwa shi ne biyan bukata kan hanyar mutane ko inu ko wani hirarsu Allah sa gyara sai ce wanda dai ruwaya Ahmad ya kawo musulmi ya kawo ka Abu Dawud Allah ya bude fi mustahami fi mustahami mustahami ma'ana kake wutsari wurin wanka wurin wankanka kake wutsari a wurin wankanka wala fil ma'i rakid aw jari kakai wanka a wurin ruwa wanda yake bai gudu ko ruwa mai ko wurin ruwa mai gudu ko mara gudu ko mai gudu kamar magana ne zamu ce mas'ala ta magana wutsari a wajen wanka zamu ce bagara sai bayan a cikin akan shi wannan magana dai ta cewa kakai wutsari a wurin wanka ko a ruwa mai gudu ko ruwa wanda yake tsaye ga madogarar shi lari abdullahi bin magaffar radiyallahu anhu kan yago ako magaffar ne anaku kuma akal ma'aka hmm magaffar haka da shi ne eh lari abdullahi bin magaffar radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضع فيه فإن عامة الوسواس منه رواه الخمسة لكن قوله ثم يتوضع فيه لأحمد وأبي داود فقط وعن جابر رضي الله عنه تكلم جدا إذا إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالي في الماء الراكد شكوى رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجاري قال في جمع الزوائد رواه الطبراني ورجال سقات abin da yake wannan babi wannan mas'ala ladabi na tara na hana wutsari a wurin wanka ya ce wala fil ma'ir rakid haka kan mutum ya yi wutsari a ruwa a rakid wanda yake tsaye tafki ne wani ba ne dai ruwan da bai gudu ko tafki misali ya ce aulu jari ko korama irin ruwan iliko na abu gudu dai to wannan magana da ya maka da yanzu ga hadisin da ya ambata za mu ji abin da ya ambata akwai a cikin hadisin ko babu shi ne da hujji shi ke hadisin abdullahi bin mughaffal radiyallahu anhu ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabulanna ahadukum fi mustahamin ɗayan ku kai wutsari a wajen wankan shi sun mai tawadda fi kuma ka zo ka yi arwalla a wurin fa yana amatar wasuwasi min domin mafi yawan wasuwasi ana samun shi ta hanyar wutsari a cikin wurin wanka rawahul khamsa lakin qawlu qawluhu lakin qawluhu summa tawadda fi da yake summa tawadda fi wannan kalmai ba khamsa suka ta gaba ɗaya ba imam ahmad ne da abu da suka kawo kalmar summa tawadda fi amma wancan labulan ahadukum fi mustahami shine yazo na hamsa kin yace kuma ahmad ruwayat ahmad yace rawu ahmad da nasai ruwayat ahmad da abu dawud sun kawo su suka kawo ruwaya an samu ta ruwa ta jabir wanda ahmad ya kawo ta haka abu dawud ya kawo cewa jabir ke cewa radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubali fil ma'i rakit an annabi ya hana wutsari a ruwa mara gudu kamar na tabki kenan yace wannan ruwa Ahmad wa Nasa'i ibn Majah wa anhu radi an wata ruwa ta ibn Majah shi daga dai Jabir kin ke cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubali fil ma'i rijali annabi ya hana ayi wutsari a ruwa mai gudu cikin mujammal zawaid ha na ha me kama an ga maka shaka ne kuma ya ga da hani Allah ya bari misala sala bata ma'ana sala buge ta gurin bata ma'ana hudata to ya hana ka ai kina ai ya hana ka ai kina ai gina ko bai ma'ana kurin na ta kare kurin ba ka ta eh kurin eh kurin bai kare ne na rubutu kuskuren rubutu ne to kenan cewa ya hana a yi wutsari a ruwa mai gudu to wannan ruwaya duka hadisin gaba daya takaice abinda ya inganta ruwayar a masala hadisin harko labulan hadagun fi mustahami shine lafazin da ya inganta kenan a haka daban na wannan magana na abu wannan فإن ثم يتودع فيه فإن عمد وصفات منه وأنا قارن وأنا أتى وصفات منه هذا البايد إنجنش حديثا قارن وأنا أنا ما هي وصفاتي لغنيك وأنا بيد إنجنش كما كلمة حديثا قرشي iya da illa da dama ta an ana iya da dalili dai da wannan take hadisin da bai da inganci a takaice kalmar al-ma'u jari shi albani rahimahullah cikin ruwa al-ghalib ya kawo manganu kan yake cewa duk wani manganu cikin sawal minna ka mas'alar cewa wannan mas'ala kawo alma'ul jari ba wata ruwa da tabbatar da shi bangaren ganci abinda inganta alma'ul rakidu wanda aka hana wutsari a ruwa wanda yake iya wuri guda banda alma'ul jari nan ne hannu ya zo nassin hadisi bai tabbata ba akan ruwa mai gudu magana da yake na gaba daya to nan da ya kare bayanin سكت فإن كان في المقتصد نحو البالوعة فلا يكون فلا يكون البول فيه yace in a wurin wankan akwai balu'a mai balu'a akwai tiyo wanda yake hudda an yi wutsari na zamani ne zai tafi da wutsarin da ruwan gaba daya kusa akwai bambancin su a can daban da yakin tada irin da haka gaje karkara a wurin da kai wanka a nan kai wutsari wuri guda ne sai kana yi wa ya fito ma ya komo kama wuri guda ke wankan da wutsarin wuri guda ne irin shi ne kuma ban daki kaza ban daki ta ta zare ta kauye a karkara wanda wurin wankan da wutsarin wuri guda ne kuma ban inda ruwan ke zuwa wuri ko wuri guda ke shi sai kamar magana ce dan wa akwai balu'a kenan irin zamanin zai musu gidajen sali a yanzu da dai na kana matsalolin wasu ma za su ce ma akwai ruwa za mu je masu ce ba a wallahi a ban daki kaza kaza sai a zamanin da ce ba a wallahi ban daki a wani ka gama da shi yanzu wasu zuwan ma ba ma wurin arwallin a wuce wasu masu masarwa cikin beni cikin wani amma dama wurin arwallin babun da ba to inda ka yi wanka ana zaka arwalla to wani ya kawo kunci da yawa mutane su dauke masala duk da tana da ma'anar maganar cewa wutsarin da ake magana su masu magana a wancan zamani an san irin ban ɗaki ban ɗaki ce wanda take da najasa a wurin ba inda yake zuwa amma ban ɗakin ta zamani wani ɗaki ba su ban ɗaki wani mata ya ɗakin wani ban dakin wani yanzu ta yi dakin wallahi ba ma kan ai mana matsawa wadata ke wannan ga ban dakin da karo da komi amma da su tafta kuma za su tafi ma to ban dakin har tafi ma dan an taka huce har da tafi ake musu ana ta wannan bariki ne Allah ba shi wadata sai aka uban fa wannan karkara ne na kauye ba kauye wannan shi aka zo aka dauke ba aka shi aka shi ne amin tsohon lokacin bayan bukata aka shi bandaki yace anan za a yi bayan gari ta haka sai aka fa Allah ne Allah ta bi kun ta bi aka ce Allah annabi sababbe annabi kafir Allah ya dauki a motsa kashi bayan gari hudari kashi shi dawo amma bai yi da hukuncin bi kurce bai kama da jare da ya ta fara wurin yayin da mutum kawai wannan ballaki da karo da wasu mahada ya sa su yi wasu ba Allah wannan sa wa ba ta ki masa sai ka je ka san akwai zaki ha wannan wasu tattara kudin wannan wallahi kawai kenan kaga ballaki daban ce kai magana ballaki irin sa da wanda za a yi wutsari da wankan da wutsarin wuri guda suke shi na akwai zamanta ka yi wanka ko ba suka yi wutsari a wurin kashi mana kenan amma in akwai tiyo wanda an zuba wani zamani ne an zuba siminti an sa tiyo kayan tsarin ya tafi mai matsala shi hata ake magana magana a rula sauransu an ka ba mai ban mun misali ruwa ta inganta ya cikin wake sabai har da bai akwa gidan shi sabai sukan aiji wani makayi sampo da ba da ba wuta wutsari a ɗaki suke a yi aiji a cikin ɗakin wake wajen tsarin an kare da sai ji a zuwa to yanzu mai rubar da yanzu wannan abin zaman po ne a yan kare ruruwa ne ya tema ina mutsari ba mu tsari shi da abin da ke ba mu tsari wanda ke ba mu saboda muke cewa hatta bismillah wani addu'a kuma sai ayi matsala kenan abin da ke bismillah ta ban daki ba bismillah ban daki duk ba wurin bane ba an yi mutsari an zuba ruwa ya tayi an ja ya tayi kai bismillah ka kai addu'a ta Allah ba mu tsari komai kan san shakka ko daya kai aro kai bismillah kai aro la kai addu'a aro wallahi ban daki in ta mutsaya mun in ta tsaya zile bata matsala irin wata tada mai kashi da wutsari a wuri guda wutsari tuya huda shi shine kuma sai magana sai ce maka fa in kana fi mutatil nawl baluwa in a wajen wankan akwai irin misali baluwa kenan tuyo mai huda ruwa an zuba ya tafi fala yukrahu al-bawl fihi ba hana ba ba hana wutsari ba a wurin irin wannan bandaki Allah ta mutu ya ce Allah ya bude ƙa'iman Allah ya bude ƙa'iman kuma cikin ladabi na wutsari ka a yi wutsari a tsaye cikin adam limuna fati alwaƙa abinda ya sa ce saboda iya kore nutsuwa wa mahassin al'adat iya kore al'ada kyakkyawa ta dukawa a yi wali annahu kadi ta tayaru alayhi rishashu kuma yakan yi in a tsaye aka yi fatsafatsin wutsari ya komo maka in a tsaye amma ce faɗi da amina minar rashash jaza in ka amince wutsari ba zai komo maka ba ya halitta ya halatta wutsari a tsaye a wannan halin eh duk abin da shari'a take haramtawa take mutanen ta baka haramtawa dukkan ga abun haka bane ba ba shari'a ba ta haramta ba yanzu wani nan ne ma kake abu kashi a kosu wurare ko kasashe dama abun wutsarin tsakanin a ƙasa sama a ƙasa ya kai mata guda dole ka tsaya zaka bi shi a ciki ba ma ba ma tsugunna ka tsugunna da kai a ƙasa wallahi ko wuraren dama ya da kai a tsayar to kaka samu damuwa in dai bai komo ka ba shari'a ba ta haramta maka ba ka samu nan kwarai muna tsanantawa sai a ce ba ka huri ne kuran sai su kawo taka sai a ce ka huri ne kuran kuma ko wurin da za ka ji yin shi a tsayen ya yi gyara ka ya yi bata kama tsugun na aure zama tubuka matsala ma wani wurin a kenan a takaice in ta kama lalle abin da ya ladabin a yi a tsugun amma in ta kama a tsaye kaka samu damuwa kai dai ka kare kanka daga komowar tsari shi ne kuri magana zama yi bayar da gaban sha Allah yanzu bayan ya maka wannan tarjama ta kakai wutsari a tsaye don yana kore nutsuwa da kyakkyawan ha al'ada kuma yakan yi da an nauka da ta tayar alaihi rashashi yakan yi fasa-fasa wajen tsarin ya dawo maka ya ce amma fa'iza amina min rashashi an ka amince daga komowar wutsari ba zai faso maka bai komo maka ya ce jaza ya halitta wannan bayani da ya yi sai ka ce qalat aisha radiyallahu anha aisha da ta ce man haddathakum أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا جالسا aisha take cewa rajul an duk wanda ya baku labarin manzon sallallahu alaihi wasallam ya wutsari a tsaye kalbu gaskanta shi tace ma kana ya gudu illa jalsa bai yi ya a zama za a zama na tsubuna kenan bai ya wannan abu yau da kullum haka ta adata take mana kuma ta cewa san bai taba yi ba za mu ga gaba ya taba yi ba taba yi ba kuma me matsayin ta kama a yi ita da yanzu kuma ta hudu abin da gani ta hudu abin da ta sani ba ta gaba iyayi wannan rahul hamsa illa abu dawud kina imam amma ahmad tirmizi nasai ibn majah da sun karwa tirmizi ma gace huwa ahsan shay fi hada al-bab wa asab akan wannan mas'ala a wannan bab idan suka irin malamai suka ce kaza fi hada al-bab mikin hada al-bab kan mas'ala nan ba iya magana ba kan abu guda biyu na hani da yi a masa'alar da ta kawo bai wutsari a tsaye a zamane yake duk hadisun suka zo wannan hadisi shi ne mai kyawun mai ingancin su kina kwaɗa sa su da dama kan magana wutsari wutsari ka zaka zaka ko ya da kaza su ne wannan shi ne mai kyawu mai inganci cikin abin da ta fana babu yanzu sai ke cewa wa kalamu aisha da radiyallahu mabni ala ma alimat kai ita aisha bayanin aisha ta gina shi ne ala ma alimat akan abin da ta sani fala yunafi ma ru an aisha al-husayba radiyallahu anhu wannan abin ta wani ita haka abin ta gina yace bai kore abinda aka rubuto duk da inganta ya mai siga ta ruwa bai kore abinda aka rubuto daga Husayn radiyallahu anhu cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam intaha la sabarat qawm fa bala qa'iman fatanahayt fa qala udun fadanawt hatta qumt inda aqibay fatawadda wa masa ala khuffay rawahu al-jamaa gaba daya yace abinda aka rubuto daga Husayn radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam inta me subata annabi ya zo ta me subata subata kwamin subata me subata subata jibji annabi ya zo wasu jibji wani jibji na wasu jama'a subata kwamin fa bala qaima annan ya biya bukata ta wutsari a tsaye haka usaifa radiyallahu yace fatana haitu he na ja da baya na bar shi lokacin da ke tsarin daga bayan cewa udunu udunu udunu mana matso don ya kare shi mistara ya ce udunu matso fadanautu na kuzo kusan shi hatta umtu inda kamar da mai hannun tsaya daidai daga daga shi da kai da mai daga bayan shi kenan daga bayan shi har tsaya daidai daga daga shi fatawadda ya yi arwalla bayan tsarin kenan kuma wa masa ala kufai ya yi shahi hukun shi guda biyu wannan ruwaya imam ahmad ya kawo ta imam bukhari ya rubuta muslim ya rubuta abu dawud tirin da sai ibn majid duka ne wai inganci ta hawace ma inganci ba ma ga musu da wacce akwai wasu mulakanta amma ta hanya kyakkyawa kenan ka ga nan maganar rashin bukhari ka muslim ya kawo kaga an kare ma da jatini kenan maganar inganci ya inganta ya je wani wuri da ta kama tsayen a tsaye kuma magana ke ta kama kuma aka yi a tsayen kaga ka ce haramun ne kaga ba ta so ba amma abin da ya yi ya nutsuwa a tsugunan shi ya yi amma in ta kama aka yi kuka ga wani ya yi kuka tada mai hankali kuka zama ka kawo tashi magaba daya ya ce ƙalar nawoyi amma nawoyi ke cewa albaulu jalisan ahabbu ilayya imam nukiyar magana yace yin mutsari a tsuguni na mace ba zai zama ya yi soyuwa a waje na na fi san shi ya yi amma yace wa qa'iman mubah amma a tsayin ma halaka ne yace na yi san tsugunna amma a tsayin ma mu ba ne zaka ta haram ne alaka ne haka imam nawawi ce yace domin wa kullu dhalika sabitu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a kenan zaman kanta ke ka tara mutane hankali kawai eh ya halitta ko ne ke illa ce ya yi san shi ya yi san ya alƙuna wannan ke wannan ladabi na goma sai ladabi na goma sha ɗaya kan biyan bukata أن يزيد ما على السبيلين من النجاسة أنا سو كغسر abin da yake wannan hanya guda biyu na najasa hanya biyu kina wurin mutsari da wurin kashi a ce ka gusar da abin da yake jikinsu na najasa wannan kuma ya ce wujuban wajibi ne ka gusar da su daga najasa بالحجر وما في معناه من كل جانب طاهر da dutse da duk abin da yake ma'anin dutse abu wanda yake je sandararre ba ruwa ba abu wanda yake bushashe sandararre qalibul najasa da abin da zai tumbike zai doke ko goke najasa kuma amma laysa da hurma ba komi ba kayayyaki da wani abu da yake da alhurma wanda ya dan girma misali wani rubutu suna Allah ne wani abu dai mai daraja a abu kai zai mutum abu inda abu ya goge kashi kuma sandararre ne ba ruwa ruwa ba ana iya gogewa da shi in na bai da wata alhurma aw yaziduha bil ma faqat ko kuwa kenan na baka zabi ne ko kai da dutse kadai ko kai da ruwa kadai sai ke ce aubihin ma ma'an sai ke cewa ko ka gama wutsa dutsen kuma ka yi da ruwa wannan shi abinda sai sabi ke bayani hada biyun zama da bayani akwai matsala kan matsala kan hada biyun yanzu dai anan wannan magana da yi duk da bayanai ne na tarjama fikihun sunna kenan abinda ya fahimta kan ga daga inda ya zo ko fahimta tashi لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغيب ففلستب فلستب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي idan ɗayan ku je biyan bukata shin alga'ib bayan gari falisatif ma'ana tsarkaka bi salasat ahjar da duwatsu uku fa inna tajzi an an kai goge da dutse uku kawai na karshe ba komi ya isar maka ba sai ka wanke da ruwa ba wannan abinda yake wannan hanyoyi kuma hadisi ya inganta akan haka rawahu ahmad والنسائي وأبو داود والدار القدمي يتوى عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النهوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجئ بالماء متفق عليه أبدا آه يكي وانا روايه an take ban labari ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya turu khala iya shiga wajen biyan bukata za mu ce ban daki fa ahmilu ana wa gulamun nawi da ni da wani yaro sa'ana da shi maro ne kamar shiga kan an kama annabi ana sun yi shekara goma da zo da yazo hijira madina babu shi ta kamo shi sai rasulullah ga wani dan yaron na zai mahidima ya dan shekara goma annabi zo yace da ni da wani yaro sa'ana za mu ɗauki idawatan mimma el buta za mu ce idawa kamar ibri kamar kamar buta ce sahani haka ya ce na ruwa wa anazatan da el sanda akwai gani akwai mummancin anazatan ko anazatan na ce da al'anaza da anaza anaza mai fata saman nunikin ta ce sanda wanda ake kafawa an za mai sukuni kan nunikin akuya el akuya wannan ne irin masu ɗauka a rubuce bai ji malami ya haudi ba kasu kuma can da ba wani ba wani ba wani wasu bi kan littafin kurin sai ya ga anan salama da yake wannan misa yake ɗaukan anaza saboda sallah ta kama a daji sai zai sutura ya kawata sutura ita ya kawata sutura ita to ya samu ruwaya anan salama ya yi sallah la'ida ila anazatan ila anazatan ya yi sallah a gaban wata sanda ya kawa fi sahara a cikin daji to su a garinsu wani malami cikin sabi sabi ya je garin ra'i iske liman da akuya a gaban liman an ɗari mai akuya a gaban liman iya kallon akuya sallah ita wannan komi daga ina kristo baka san mana da hadisi annabi zama ka sallah ila azatan yace ba an zaba ne ba an azatan ne ba sanda ba akuya bace ba an an anaza ne maimakon anza na akuya anazatan ne anazatan kenan nuni ta tana da fata anazatan anazatan anaza akwai fata ce ba akuya bace ba sanda ce sallah ka wa sallah ka sa anazatan ne ce kenan kenan sanda ya kakkawa ta isra'ila da shi da ana suke ta kenan mun doki ruwa da ni da wani ana sa'ana dan makayi da lubuta da wannan sanda an muka da muka je faistan jibin ma wani suka ma annan mun zana ma sai tsarki da ruwa manu ki adam kenan ya tsarki da ruwa wannan ruwa ya muttafaqun alayhi bukhari ya ka muslim ka وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنجي من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة رواه الجماعة yace annabi sallallahu alaihi wasallam marra da kabarin ya zo wucewa ta wajen wasu kabarbura guda biyu iya tahiya sai Allah ya gwada mashi wani abu hujjiyar da shi sai adam ka ce masa habai innahuma wannan kabarin guda biyu yu'azziban ana musu azaba yace amma wa ma yu'azziban fi fi kabir ba ba a musu azaba kawai babban laifi ma na wannan babban laifi ina babban ina babban da musu azaba kina ma'ana ba ni abun babban a wajen mutane kamar ba na ku ɗauki shi ba laifi ba ana musu azaba kan wani babban laifi a wajen wajen mutane amma ana musu azaba tabbas yace amma hadu ma ɗayan kabarin guda biyu da ake musu azaba su biyun ɗayan su fakan da san jimi na bawl bai tsarkaka da kyau daga wasu ba ruwan tsari zuba mushi ba ba ta da wankiya ba ba ruwan shi bana bai tsarkaka daga wutsari laifin shi ne mai so ka kusanta maka kina rushin kulawa kursin tsakaka daga wutsari iya janya ya sa azabar Allah magana ke rashin kulawa daga wutsari ya komo maka ba ruwanka da wankewa kai ka sallaka haka nan shine matsala shine muran amma ɗayan wa mal akhar fa kana yamshi bin ma'iya shigo da iya ta yawo da gulma da gulma shine annabi ta nemanci da kuma magana wannan kai ma wannan daga ta wannan kaima shi ne gulma kina yawo da annamimanci gama mutane wannan guda biyu kenan kowanne yana mai azaba ɗaya dalilin rushin kula tsakaka daga wutsari ɗaya kuma dalilin gulma yawo da annamimanci na me kawo ruwayar muna cikin maganar gusar da najasa kenan mutum ya kula wajen gusar da najasa daga jikin shi kada ya bari daga taɓa shi da iya sababin azabar Allah kushin kulawa tsakaka daga wutsari muna kwatanta maka wajibcin tsakaka daga najasa wajen ibada illa can sama da ya maka bayani cewa da ya ce maka ujuban bil hajar ya ce ma fi ma'anahu min kulli jami'in tahir zai yi aje wani wuri kuma babu abin zaka ce babu wannan kin babu dutsen kuma babu ruwa zai misali wanda ya san shiga cikin jirgi mai yawa baiwa a ce kowa ya yake da ruwan suke ɗauka bai iya amma sana kashe kaku ya yake da ruwa to duk da wasu na yi amma ƙa'ida a jirgi akwai takarda da suke bari ita ce ta gogewa na ta wani lokaci kwamandakin da za a tashi ya zo yi wani wannan siya ya yi maganar a musu bayani kasi aiki da ruwa in shi ma kaɗan ana tashi kwarin sai ruwa har a yaɗa mutuwa daga cikin ta jirgi mutum aljeri ne sai ya zo ya ba mu kuro ce ka gaya musu in suna ruwa zuwa za a samu masu jirgi kama da wata ya yi aka yaka gaskiya ya ce ya ce in kuka wasa ba masu jirgi zai masu masu zai yi kuka ai ina shi ke da mura da sau lahiya a yi maka ba zai yi kenan to kaga irin wannan kan ka samu damuwa in kana cikin jirgi babu ruwan kama ruwa wannan takarda ya ka goge da ita shikenan an ka goge in daman da wahala sam damar wallahi in da jirgin ba sai da wahala kenan he ka zo sallah in ta kama a sama ko ne ka yi niyya kai ka bara fara don babu kullum na ana samun kurakurai masu bulaguro sai a ce za ka misali lokacin sallah zai yi kuna saman jirgi a zawar ta yi halla asar ta yi haku sabka ku sabka a cikin kuma lokaci ya wuta ina ta wani lokacin wani ta hida maka ta baya mun tashi da nami wajen kusan onzar can aka cija da muka je mu mai azar ba mu mai azar ba mu a wajen mu haka sabko a jidda he mu jami ta'khir jami ta'khir zami mu azhar mu al'asar mu mai ajigi ba da muka muna sabkowa wani protocol din da muke da prime minister muna sabkowa hukuma sun zo fofofofofof ana hun haka ana ka ana ta yi haka ana ta yi haka kuma muna ƙare ya ka kun cikin mota kuma za mu taimaka kilo saba'in muna kallon ta wadda muna hanyar maka mun ce maka bata kai kuna cikin mutum muka sani a yanzu kai ba mu arwalla ba mu arwalla dole muka sallah haka na a cikin sallah kuma muka kabara kuma muka shiga muka sallah kai ban da to shi bai wa ka bari ka ce dan maka arwalla rana ta wada mu kuma mun sallah duka bi mun gama su mu muna muka ce mun je maka tabbas rana ta wada haka muka yi amma shi da kai ma ta da yawo bin bulaguro shi fara mun kama ka shi da ma ya tashi sama ya kare shi take dama sama ya kunna waya sanin shi shi ya tsaka kare mun ya kamar waya shi ta cikin jirgin sanin shi to haka kamata ba ya da Allah ba in dai da in dai kana lokacin sallah kuma zai wuta an baka dama ka gama zuwa da asar kai ji misalin za ka shiga jirgi ka shiga jirgi misalin lokacin sallah azar ta yake azar da asar shikenan ci gaba ta yi kuma in kaga za in dai an samu an sauka a lokacin al'asar ma ba lahi kamar in ka sauka sai ka yi azhar al'asar a sauke ba dole bai da wallah kur ba dole da wallah ba in babu abin wala babu abin tayyama inda za ka yi sallah wannan ma hujja ce sahabbai ta waka daga su annabi sallallahu alaihi wasallam sun sai bukhari kusan wuri abin da ya inganta lokacin kayan tayyama lokacin da abin dan wurin Aisha ya bace da aka sauka taimama ai lokacin babu taimama kun babu alwala sabai suna cikin nema suna cikin neman wurin sakar aisha lokacin sallah babu alwala kuma lokacin babu taimama haka suka yi sallah shi yasa hatta fi malikiya akwai wasu ashabin sa ganin haka nan na cewa in lokacin sallah inda kake babu abun alwala babu abun taimama za ka yi sallah ko a ina kake wannan abu ne ka'ida ce sananna kuma ta dace sunna gaskiya da haka mutum kai samu damuwa da inda yake lokacin sallah kai bari ta huce kuma kamar lahiya ko an samu kurakurai mara mutum bai ji ya sai ce wai tunda bai yaro Allah bai ya tashi ya bar shi a'a dole kan ta inda mutum lahiya da lahiya in dai da hankalin shi in dai da hankalin shi dole a sallah ko mutum ko ina da ilmi yake ko ina amalike kake ko ina da da ko nake ba a likita ko inda da hankalinka sallar ka da kawai da isharar ko da ya ta kai akwai lokacin da sun da muka yi da na ta wani lokacin abu abun corona tashi ma bane yi a kwance nake tashi ma tashi ma zan bane ya zama sallar zamani ko da ya kun yi kun yi kafara ko yi ya kafara babu damar ka tashi ma ka zamna baka iyawa kenan haka ne zaka da sallar ko da kafara ka san da kai kafara kai karatu ka san da kake gurin ko kai shara ka shikenan haka zaka yi yan wa idan a wannan halin ba a barin mutum sallah kai sallah sai ka kare mutum kun iya iya ranyu iya shawara kuna assembly ko kuna ranyu kurin ko kare ta kare wasu ka sallah ba ta Allah bace kai wallahi Allah ba ta Allah bace kai sallah kan kurkan Allah mata lokaci ka tawo makota a inda Allah zai ba wanda mun mun sallah da ba irin wani mara lafiya ko jihadi fi sabilillah kuma jihadi irin yaki irin nada ba idan na makarata ban zakilo dubu ya salma maka makabi yakin zamu da Yahudawa na tsoro ne ba sai gaba da gaba da ma haka Allah ce ba sai ni gaba da gaba da kilo dubu ya rama kame kace ta to yakin da yakin nake gaba da gaba kibiya tana gittawa mashi ne gittawa da da kibiya da takobi tana yi amma ta sallah ko kuna gudu kuni ta eh fi sana auru kuma nan ku yi a tsaye ko akan kan dabbobi wala kan kila ko kan kibla zuwa ita ko kan kibla har sallah yi ta da wannan ba ba aikin Allah ne ake mai hadari amma kace sallah sai an yi ta dole ko da hali ko gudan kudi kudi ta kuma ko kana hira kana rayu kana kaso kana kama kudi kana da kiliyan sai ka kai wani ga sallah kuma ta wuta bas bas Allah bace kai gaskiya Allah bace sai yanzu sai ke magana yanzu sai ya cewa sai ke cewa wanda wannan da ruwa da muka ari ta da ya su cewa kaburra guda biyu ana masa azaba kan kula rashin kula da wutsari da adamimanci tarar jama'a kan imam ahmad imam muslim ka buhari muslim abu dawud tirmidhi da sahibul majah ta kasan karuwa yace wa an anas radiyallahu anhu marfu'an wa tabar an ibn malik kuma shi ma din zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi marfu'an annabi tanazzahu min al-bawl fa inna amat al-azab qabl minhu annabi yace ku tsarkaka daga wutsari kin kula kwarai tsarkaka daga wutsari domin yawan azabar kabari ana samun daga wutsari rashin kula da tsari sai allah stanji biyamin to nan akwai masa'alar da muka yi ta da ya ce aubihi mama'a gama ka yi dutse kuma ka kawo ruwa ka yi tare kuma albanin mulla ƙwarya bayani wurare da ya kan wani matsala ya ce ruwayar ta gamawa ba ta da inganci kuma akwai shishigi a kanta na ɗaya abin da ya inganta annan sallar salama lokacin da ya je kuba na da alaka tafi da jari da buna an ta tahurukin nan ba Allah akwai a cikin akwai mutane masu son tsarki annabi da ya tambaye ahli kuba me kuke Allah ke yaban ku suka ce na nishtamu alhajar bulma muna gama dutse ne da ruwa wannan ruwa ta shahara da dalilin wancan ruwa ce sai ce kenan Allah ya yi mutanen uba don suna gama dutse da ruwa shi ne ce a ruwa ya ingantatta ba magana gama kun su na nastan jibil ma'i ne suna yin tsarki da ruwa ne domin da ruwa ya tsarki don a can zamanin mutane ganin karancin ruwa kuma da sauƙi yin da dutse sun yi da duwatsu amma ya ta ka dutse ya ta kai da ruwa amma wanne ya yi ka yi da ruwa shi ne magana kuran don ba tana daji ne ga duwatsun maka duwatsun sun madina da ke duwatsu dama cikin daji na kai da bukata ka kasar kowane gasa na to kenan ana yi halitta akwai dama ta jama'ar kenan amma ka yi da ruwa shi ya yi amma gamawa ka kawo dutse ka kawo ruwa ka gama tare shi shigi ne kuma an zuma abin ya zama toma da haɗari da ƙazamu ta an yi me suke yanzu amma da ya miki ina suke duwatsun sai su yi wa daki a wani sura da masu naƙi ne sai su yi wani ƙarfi duwa zuwa daki mutum da zaki su ka zo kalaci wannan ya zo ya yi ya ka zo ka yi haba haka ne suna kusa muku da su a marari can kuma mun daji da kawai ga duwatsu ko ga sanar tabbatu ga sanar kawai na duwatsu amma a maraya da akwai masu naƙi da banɗaki haka ba su ban banɗaki su duwatsu a shi sai wannan ko da za ka wanke akwai matsala wannan kuka zama tare siya ka ɗauko ka ga wannan zo yau ne dutse guda dutse uku ha akwai matsala to dan danwa kai da ruwa ya fi tsarki kaga ban matsala kullum kai da ruwanka in ta kama kai dutse yayi to mace ko ba dutse an ba dutsen da ba amma an ce ayi da uku ayi so uku ne a cikin sunna aka ce kar kai istija karanci da dutse uku ko ruwa ka ta bayani kenan kai kasa da uku kuma uku manuwa ce ta tsarkaka ta zai yi kan uku akwai saura da kai na kashi akwai na abu sai karwani don ana wannan mutaka kan sai ƙara wani don ka samu kawo da an ce kawo da ƙarshen gaba ko na ƙarshen kaga ba komai kenan ya bushe ba sai yanzu kenan ce Allah stanji bi mini kuma kakka kama ruwa kai tsarki da dama sun tsafta ce ba a yin kama ruwa da dama tanzihan laha an ba an bashi talakaza dan tsarkake dama daga taba kazamta shi mace ya maka wannan magana da hadis Abdurrahman bin Zaid قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراع فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القيمة بغاية أو ببول أو نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاث أعجاب وألا يستنجي برجيع أو بعزم رواه مسلم أبو داود الترمذي والترمذي إيه سلمان ونكتب سلمان alfaris ya ce kaga alaman ga mutum ba musulmi ne ba yahudi ne ba musulmi ne ba don cewa ke mashi kada allama ku nabi ku kulle shi hatar khira'a kamar zigire ne annabin ku ya karantar da ku komi haka shi haka shi ba annabi kwa annabin gwa gwa mu sai bi bar malama abin da rage mana kana da ci ajal kwar na'am haka ne annabi haka shi ya kwa mana sai ga mashi ladabin kashi yace annabi zaman na hana an nastaqbil qiblat bidayat annabi ya hana ya hana mu mu huskanci alqibla da bayan gari kaji ladabi ba mu kallon alqibla aw bula ko ka abi bolin kenan ko da bayan gari ko da wutsari ya hada mu huskantar alqibla aw nastanji bil yamin kuma ya hana mu mu tsarki da dama ana mu wanke kashi ko tsayi da dama cikin abin da ya hana mu aw yastanji ahaduna da qalbin sat hajar ya hana ɗayan mu yayin tsarki a ƙasa da sat hajar ƙasar dutse uku kenan ba a ƙasa da uku kenan uku iya ƙara amma dai ka a ƙasa da uku kenan ko da kaga bin ba komai kai na uku magana kenan in dai da wani abu za daban za a yi wa Allah ya stanje biraji kuma ya hana mu cikin rubi da kuma mana kan mu goge kashi ko tsari da kashin dabba aw bi azam ko da kashi ko da kashi me ba ma goge da kashi kaji abin da annabi ba kana annabi haka ne ba abin da ya rage mana hatta kashi ya koya mana shi sa wanda yake cewa wani malamin da yake cewa eh duk da ganin da yake cewa wallahi kashi ya hemaudidi me ya wuce shi sai idan annabi ya koya kashi ya koya da ake shi amma ko mun ji kai wuce magana da yake da shi ne wuce shi gida kai da kuma ya ce a ya ce kashi wannan abu ya muni wannan bai bai bai hikima bai hikima bai usulubi bai usulubi shi ko da magana da yake so yi ya banda me yake yi ya kai magana gurin eh dai ce kashi ya muni abin da yake ce a maulidi annabi ya karantar da mu yadda ake biya bukata kashi ko tsari amma ce wanda ya kai maulidi bai kwashi ba to mun yawan da su ya da sharin ya koye wanda ki ya ce ya ce kai karin babu sulubi ina da'awa ka ce ga maulidi ka ce kai ya maulidi idan shi kai annabi ya shi annabi annabi ya koye shi annabi ya koye shi ce haka haka ne ko ko kadama nan da yawa da lokacin da nake shi amma ko mun da bi ga mu ba kaji magana kenan sai kenan salaman ya ba da amsa ga wancan bawan Allah kenan na'am eh da kawai haka annabi mai kawo mana komai hatta bayan gari salaman ya ce ajal haka ne gashi ya hada musu sar kibla da wutsari ko bayan gari ko mai tsarki da dama ko mai mai kasar da dutse uku kan mai tsarki da bayan kan mai goge da kashi ko kashi ana ba ta musulun kasana ba haka ya ce wa an hafsata radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه وشماله لما سوى ذلك رواه أبو داود ما جاء بن من حكم ولا حكم ithon ruwa ya samu sai take balla bada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminu li akali annabi yana sa hannun shi na dama da shi yake ci shurbi da shi yake sha wa thiyabi tuwa dama ke fara sawa ko wando ko riga wa akadi wajen amsa da dame ke amsa wa atahi da dame ke badawa wa shimalihi lima tuwa zalik ita kuma hagun abin da ba wannan ba kiran ba ci ba ba sha ba ba amsa ba ba badawa ba duka wannan kina ta kinan wajen kazamta da abu ta hagu miki wannan ruwa ce da Abu Dawud sun kawo ina ganin ya kamata mu tsaya الله كريم الرزق ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته